بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبدا كراتون قصيدة من البركة ميسونة قصيدة البردة أو قصيدة البردة wadda darasin da muka yi mun tsaya a ƙarshen alfaslu sabi fasli na bakwai yau za mu tashi farkon alfaslu samin fi jihadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan fasli zai karantar da mu kokarin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wajen jihadi da shi da sahabbansa don ajiya a yi koyi da shi domin yana daga cikin cikon yabon mutum shine ka ambaci kokarinsa da alkhairinsa cikin ayyukansa na kokari da jihadi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wani daga cikin kamala ta ta yahu shi yasa shi al-busiri ya kulla wannan babi wanda daga gare shi fasali kai daga wannan fasali sai na tara sai na goma daga nan kasidar tashi ta kare ya ce ra'at qulubal ida an ba'u bi'satihi كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يكبطون به أشلاء شالت مع الإقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتدب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئمي هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول حتف لهم أدها من الوخم المصدري البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم تهدي إليك رياح النصر نشرتهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم أنشيني كشان a wannan fasili duk da rubutun akwai tasihar an gyare-gyare saurare akwai kurakurai daga su masu buga kasida din mun kai gare su za mu bayani ya ce ra'at kulubar ida an ba'u bi isatihi an ba'u bi isatihi labaruruka ya ce an ba'u jam'u na ba'i عما يتساءلون عن النبع العظيم يعني النبع شيني الخبر العظيم لا باري وان ديك مي جرمه to labarurukan bi'isatihi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da suka dinga samu ta hanyar malaman yahudawa da kuma bokaye da tun kame a aiko annabi sallallahu alaihi sallama su al'ahbar min al-yahud sun yi ta ba da hikayoyi cewa nan gaba za a turo wani annabi ga sifarsa ga kaza ga sifar mabiyansa to wannan labarurrukan ra'at qulubal ida ya firgitar da zukatan makiya ya ce al'ida jam'u aduwi wal'adu shi ne maƙiyi to ya firgita zukatansu domin duk sifofi ne da an ka ambata sun ci karo da abin da su maƙiyan suke a kai ne shi yasa da aka turo shi kuma abubuwan da aka ba su labari wanda bokaye da al'ahbar suka dinga ba su labari tun kamin a turo shi sai suka ga abin kuma haka ne balma har da kari da bayyana wasu abubuwa ma waɗanda su al'ahbar ɗin masu ambata ba wannan ya firgita zukatan su kafirai makiya sai ce ka na ba'atin kamar gurnanin zaki a ce zaki ya zo ya yi gurnani ko ya yi gunza irin gunzan nan da ya kai ya ce aji falat gufla wannan gurnanin nashi na zaki ya tsoratar da ko ya firgitar da gufula rabkanannu jam'u gafilin yan ce gafil shine marabkani to jam'insa sai ka ce gufula bil alif kashi an gani to ya firgitar da marabkana min alganami daga ainihin tumaki wato tumaki ne a cikin garge da yawa haka kila sun kai su ɗari suna cikin hutu suna cin ciyawa da ni'ima da iska kwatsam sai zaki ɗaya zo ya buga musu gurnani ga dole dole su tsorata to irin wannan tsoron da tumaki suka yi na wannan gumzan haka labarurrukan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya firgita makiyansa sannan shi annabi ma zalabe gushe bai yalqahu mu saboda wazani yalqahumu yana haduwa da su su kafirai ta fuskar yaki kamar ya kokan da manzo Allah irin su Uhud irin su Badar irin su Hunain da gazwatu al-Ahzab da makamantansu to bai gushe ba yana haduwa da su fi kulli mu'tarakin a cikin kowane fage na yaki al-mu'tarak shine filin da za a hadu a gwabza a yaki shine mawdi'ul alhar awul qital wurin da za a haɗu a gwabza ana kiransa al-mu'tarak to annabi bai gushe ba yana haɗuwa da su a cikin kowane fili na gwabzawa kuma an ka haɗu mafi yawan haɗuwar da aka yi kuma suke shan wahala saboda annabi yana tare da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi yana yi ne da gaske domin neman lahira su kuma suna yi ne saboda mare ƙabilanci ko wani abu na duniya to kusan kowane fage aka haɗu aka gwabza annabi sai ya fatattake kafirai ya yi musu kata-kata wasu a sassoke su su mutu wasu a yi musu jina-jina shi ne ce hatta hakau har sai da su kafiran makiya annabi suka yi kama suka yi kama da bilkana saboda sukar da ake musu da mashi saboda halbin da manzon Allah yake musu kabar yakin da an kai na bada to wannan yaki kafirai sun sha halbi na kibau alkana shine jam'u qanat qarat shine mashi ko kibiya to saboda halbin su da annabi da sahabbai yayi wa su kafiran an sassoke su an wana man jikinsu kaca-kaca an yi musu jina-jina sai da suka yi kama da lahaman nama wanda an ka sassaye alawa gami kuma aka rataye shi saman karfe ko waya wadda ake rataye nama a kanta idan barunji ya feɗe rago ya daddafe nama sai kaga ya rataye shi saman waya bayan ya daddace shi ko to sai da suka yi kama da wannan nama ne sai ka ga mutum gashi kwance jina-jina hannu ne da ƙawahu ne da kai ne da awazu ne an yi musu kaca-kaca kila an yi mai halbi akalla ya kai hamsin aga dole nama ne ya caccaki ya ce waddu saboda wahala da suka game da ita su kafirin sai da suka yi fata alfirara su gudu saboda wahala ta kai wahala suna tunanin su karya annabi sallallahu alaihi sallama amma annabi ya karya su to sai da suka yi fatan su gudu saboda an fi ƙarfinsu fakadu sun mai kusa ga ya tuna su yi gasa ko su yi kwaɗayi dama algibta gasa ko kwaɗayin wani abu da ka gani wurin wani ko gasan wani da ka ga ya samu wani abu sai ka yi gasan ko ka yi kwaɗayin ina ma da a ce ka samu wani abin to saboda wahala da kafirai suka shiga ciki sai da suka yi gasa bihi akan wannan gudun nasu a shila'a jam'u shilwi wa shilu shine al'udu ma'allahar duk wata gaba wadda akwai nama cikinta ita ake kira shilu a larabci jam'ita shine a shilawu to sai da suka yi gasan wasu gabbai na nama shalat airafat da tattashi sama su wa'annan gabbai ma'al iqbani tare da tsuntsaye wayanda ana kiransu da hausa gafaka gafaka ake kiransu wasu 'yan ƙananan tsuntsaye ne sun shahara da ƙarfin gudu a sama sannan sama suke tashi sosai ba ko ina addasu ba sannan sun shahara da cin naman motsai da zaran dabba ta mutu za ka ga su zo su yaƙe ta su zo su ci nama in suka ci nama bayan sun ƙoshi sannan sai su yi guzuri kuma su je su kai ma 'ya'yansu su inda ba su zo ba warrahami da kuma shirwoyi jam'u rahamati arrahamatu shine shirwa in za ka yi jami sai ka ce arrahamu ko arruhamu duka ana karantawa wadda ita ma kaga ta shahara da hira sannan ta shahara da cin naman motsai to wai kamar dabba ce ta mutu bayan ta mutu su ga faka din nan tsuntsayen nan da ainihin shiroyi suka zo suka ci nama bayan sun ci nama sai suka yi buzuri suka ɗauki ƙasusuwa suka tashi sama to su kafirai saboda wahalar da suka haɗu da ita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yaƙi sai da suka yi fatan ina ma da a ce sun samu matsayi irin na wa'ancan gaɓoɓi na nama da ainihin shiroyi daga fata sun ka ɗauka suka yi sama da su domin ɗaukar su da suka yi zuwa sama wannan ya nuna kaga babu wani tsuntsu da zai zo ya ainihin cimma wannan nama ɗin ko wannan ƙasusuwa ɗin sun samu wata kariya yanzu saɓanin inda a ƙasa suke da ƙasa naman yake to kaga ko ba su ci ba wata dabba za ta zo ta ci ko wasu tsuntsaye za su zo su ci wasu ƙari za su zo su ci sannan rana mata isa ta halaka nama to tunda su tsuntsaye da waɗanda da wahala ka samu wani tsuntsu wanda ya kai su ƙarfin tashi sama za ka ga sun tashi sama sosai ba kowane tsuntsu ke iya wannan ba to wannan duka dai kinaya ce akan bayanin tsananin wahala da su kafirai suka haɗu da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da kuma irin tsananin tsoro wanda suke ciki wanda tsoron ya samu asali ne tun kamin ma a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to da aka turo shi din ma da aka haɗu aka gwabza to ga abin da ya faru shi ne ce tambil layali sai da suka shiga cikin yanayin da allayali daruruwa tambi suna wucewa suna shuɗewa wala ya daru na iddata ba su ma san adadin kwanakin da suka wuce ba saboda sun rikici in ka tambaye su yau wace rana ake sun rikice ba su iya gaya maka da zara aka yi abu ya kwana biyu ko ya sati ko ya wata ɗaya shi kenan ba su iya gane wace rana ya auku kaga tsoro ya kai tsoro sai ce ba lafta kun min layalil ashhuril hurum in dai kwanakin nan ba sa cikin al ashhurul hurum watannin nan guda hudu da Allah ya haramta yaƙi a cikin su shi da watan Rajab Zulhijja zulƙada sannan kuma da ainihin almuharram to wa'annan watannin su ne kawai suke iya lissafewa a kwakwalensu me dalili saboda ba a yaƙi a ciki amma sauran watannin in ka sauran watannin watanni takwas a shekara to wa'annan watannin ba sa iya lissafe adadin kwanakin ko ba sa iya rike komai a ciki saboda ciki ana yakansu duk dai wannan bayani ne na tsoro ka annama addini kamar ka ce addini daifun bako ne hallasa hatahum da ya sauka a farfajiyar filinsu da ya sauka a wani fili nasu shine saha bi kulli karmi kuma wannan bakon yana tare da dukkanin wani shugaba jarumi dama alƙarmu a larabci asali shi da raƙumi wanda ya shahara da jarunta sannan kuma ana girmama shi har da hawansa ba a yi kuma ba a ɗora mai kaya wadda shi asali alƙarmu a larabci so sai aka dinga amfani da shi ga duk wani shugaba wanda yake jarumi duk wanda ya kasance shugaban wasu al'umma kuma yana da jarunta to akan kira shi alƙarnu da skudin ra to kamar ka ce baƙo ne ya sauka a farfajiyarsu tare da kowane irin shugaba ana nufin su musulmi ila lahamin zuwa ga wani nama na al'ida makiya wanda shi wannan ƙarmin ɗin karami kuma gashi mai tsananin sha'awa da kwaɗayi ga ainihin son ya ainihin nama na makiyansa wannan shi ba yana tashbihi ne irin yadda bako yake da tsananin sha'awa idan ya sauka ga abokinsa ko wurin bakuntarsa aka ɗauko masa nama aka kawo masa aga yana da tsananin sha'awa to haka ya kamanta da wani wanda yake jarumi yana tare da jama'arsa sannan kuma yana da sha'awa zuwa ga son ya haɗu da makiya a fatattake su so da haka ƙarami sifa ne na ƙarmin na farko mai ra'un sakina wancan kuma mai ra'un da kasara shine sifa shine haris ai shadidul hirsi bi kulli qarnin qarimin ga kowane tare da kowane biɗin nan bi ma'anar ma ai ma'a kulli qarnin qarimin tare da kowane irin shugaba jarumi mai tsananin kwaɗayi ila lahamil ida zuwa ga ainihin halbin naman makiya su ne kafirai to irin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo game da kafirai ya jirru bahara khamisin yana jan bahara khamisin teku na yaƙi mai ɓangarora guda biyar dama annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya shirya yaƙi to yakan kasa rundunoni gida biyar ba wai haɗuwa ake wuri guda ba to kasa su gida biyar din yana cikin dubarun yaƙi akwai kashin da ake kira muƙaddama akwai kashin da ake kira kalbu akwai kashin da ake kira saƙatu saƙa akwai kashin da ake kira almaisara akwai almaimana haka suke guda biyar haka manzo Allah yake rarraba su ba wai haɗuwa ake yi wuri guda in za ana yaƙi ko in ana yaƙi ba so da haka kai soja kake sai a ce to kana cikin wani kashi kana cikin muƙaddama ko kana cikin kalbu ko kana cikin asaka su mukaddama ko yaushe gaba suke suna gaban kowa a saƙa su kuma da'iman suna baya su waɗanda aka gaba hikimar in ta nan kafirai suka haɗu suka zo to sai su gwabza da su waɗanda a baya sai su ainihin su suna da amfani guda biyu in ma ta bayan kafirai suka haɗu to sai su kare jama'a su da agaba sannan idan wani ya kasa ko rashin lafiya ya same shi sai su taimaka masa in an yadda wani abu a saman hanya sai su tafi da shi haka su ma waɗanda almaimana dama to in ta nan kafirai suka haɗu menene ba matsala haka na waɗanda an mai sara gefen hagu haka na waɗanda a kalbu tsakiya to haka in za a yi yaƙi haka manzon Allah yake karkasawa malaminmu malam shaf isa talata mafara ya rubuta littafi mai suna daular usmaniya ya ce shi kashe shehu dan fodiyo haka yake duk yaƙe yaƙen da ya yi haka yake kassama rundunonin sauki gida biya kuma in aka yi haka sai ka ga allah ya taimaka an samu an samu nasara amma in kuka zo wuri guda kuka haɗu to sai a samu matsala to shine ne yake bayani cewa yake siffanta manzon Allah wato ya kamanta kamar rundunar yakin da wani irin teku saboda yawan sahab yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don da an ce jihadi to kowa tasowa yake yi to haka annabi yake jan teku na yaƙi khamisin mai ɓangarora guda biyar wanda mun ka ambata ko almuqaddama ko alqalbu ko as-saqatu ko almaimana ko almaisara fauka sabihati sannan kuma rundunonin suna saman dawakai masu gudu kamar kace suna iyo cikin ruwa saboda tsananin gudu haka suke saman dawakai dawakan na gudu da kasan masu iyo cikin ruwa yarmi shi wannan tekun yakin yana jifa bi maujin da ya biya ruwa ita ce taguwar ruwa multaɓimi taguwar ruwan da sashin tana bugun sashi in ka shiga teku wanda adda yawan abin nan ya giyoyin ruwa to za ka ga wannan ya giya ta taso ta bugi wannan ta bugi wannan haka suke ta tai min al-abtali daga ainihin masu jarunta na rundunoni na sojoji na su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-abtal jam'u batal wal batal shine jarun an gane yawa daga abin nan ne daga barna ne sun ce sun mi al-batal batalan li'anna li'annahu idza laqiya aduwahu to batalat hiyaluhu abin da yasa aka kira jarumi da albatal saboda duk sanda ya haɗu da maƙiyinsa rago to sai maƙiyin nasa duk wasu dabaru nasu su lalace kamar a ce matsoraci ya haɗu da jarumi to shi mai tsoron ko da yana da wata dubara bacewa za ta yi ko ba haka ba tsoron da yake ji na wannan jarumi ya sabu labari a jarumi ne yana da kaza yana da kaza sai duk dabaru ne su bace in ma kowa sun kai sai ya kasai to shi yasa aka kira jarumi da albatal wannan shine dalili al-abtal shine jarumai sadaukai min kulli muntadibin daga kowane irin mai bauta ko mai kira dama al-intidab yana ɗaukar kira wa huwa nida haka yana iya ɗaukar kuma al-ibada to daga kowanne daga cikin su sahabban muntadibin mai ansa kira ne ko mai bauta ne lillahi ga Allah muhtadibin a wata nusha muhtasibin wato mai neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duka ma'ana ɗaya ce muhtadibin mai neman lada muhtasibin mai neman lada yastu yana kai hari yana kai hari bi musta'silin lil kufuri sannan yana mai gusar da kafirci gaba ɗaya daga tushensa mustalimi kuma yana halaka kafirci yana halaka kafirai kowane sahabbai siffarsa kenan kowane soja daga cikin sojojin annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya siffantu da shi kenan yakan kai farmaki ko yakan yi tumbe da tare da gusar da kafirci da kafirai sannan musalimi kuma mai halakar da kafirci ne da kafirai ya ce hatta har sai da gadat billatul islami sai da hanya hanyar musulunci ta kasance wahaya bihin tana mai tabbatuwa gare su min ba'ad gurbatiha bayan ta kasance baƙuwa bayan ta zama bakuwa don manta ko da aka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama wahayi aka turo shi da risala mutane ne kalila mutum daya mutum biyu mutum uku mutum uku mutum biyar haka addini ya zama bako to bayan da ya zama bako sai addinin musulunci daga baya kuma sai hanyar musulunci ta zamo gare su mausulatar rahimi mai sadar da zumunta wa junansu sai sahabbai suka waye gari masu zumunta ta hanyar auratayya da ta hanyar soyayya wadda manzon Allah ya kulla bayan soyayyar musulunci lokacin da aka yi hijira madina farko farkon hijira manzon Allah ya ta kulla kawance tsakanin sahabi wani da wani ba su da alaka ta nasaba amma sai a ce da kai da wannan to kun zamo yan uwa kai in kan mutu zai gade ka shi in ya mutu kai za ka gade shi sai da aka saukar da ayoyin rabon gado to sai aka dakatar da wannan aka ce duk wanda ba ka da nasaba da shi to ba za ka gade shi ba to musulunci shi ya zoma sahabbai da wata zumunta wadda da ba su da ita don kamin tahowar musulunci kowace kabila ba wanda take so sai nata kuma kowace kabila tana fada da yabuwarta amma da musulunci ya zo sai ce gaba ɗayanku abu ɗaya kuke kaga an zamu zumunta makafulatan kuma hanyar nan ta musulunci tana zamowa tsararra ko abin tsarewa abadan har abada minhum daga su sahabban sun tsare ai tsare musuluncin da suka yi shi ya samu ma ya kawo gare mu da sahabai ba su tsare musulunci ba da ba zai kawo gare mu ba kuma bai khaira abin suna tare da mafi alkhairin uba mahaifi shine annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shine matsayin uba ga duk wani musulmi shine matsayin uba ga ma musuluncin gaba daya kamar irin yadda yake yadda uba yake baiwa kariya yake kula da ɗansa ko ya tarbiyyantar da shi har ya girma har ya za abin kwarai to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga renon musulunci da masu musuluncin har musuluncin yayi karfi wa khairi ba'alin da kuma mafi alkhairin miji shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi shine matsayin kamar miji ga ainihin musulunci kamar da kasan miji yakan tsayawa da yawa matarsa hidima da ba ta kulawa da taimaka mata da tausaya mata ko to kamar haka manzon Allah ya zabo ga hanyar musulunci alba'al ana nufin miji duk da yakan zo da ma'ana as-sayyid shugaba falam taitam saboda haka millatul islam ba ta yi maraici ba saboda tana da uba waye ubanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walam ta'imi sannan kuma ba ta yi gauranci ba ba ta zama gauruwa ba saboda tana da miji shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa koda baya duniya to sai ya bar hadisai da alƙur'ani waɗanda za su tsare ta humuli jibalu to ya ci gaba da yabon sahabbai da yana cikin cikar yabo a wurin su malaman adab shine bayan ka yabi mutum kuma ka yabi al'ummar da yake tare da su to sannan yabon ka ya zamo cikakke amma in ka yabe shi shi kadai to yabon ka yana da naƙasu a'a ka yabi jama'arsa ka yabi garinsa ka yabi hatta unguwarsa hatta ginonin da yake rayuwa a ciki ka rabe su to shi ne ce hum su sahabbai aljibalu kamar duwatsu ne kamar manya-manyan duwatsu ne in ana magana karfi da sabanti da tabbata akan abu in sahabi ya tabbata akan kaza to ya tabbata har abada ba za ka taba dawowa daga baya kuma ka ganshi ya canza ko ya wurgusa ba kamar da dutse in ka gan shi to inda yake nan yana nan wurin nan sai ce amma fasal ka je ka yi tambaya anhum akan su sahabban musadimahum ka tambaye wanda ya yi fito na fito da su biye biyo baya gare shi ya sha da daɗi wanda ya gwabza da su ka je ka tambaye shi shi zai baka labari kan cewa a wayannan rabe da su ai hum kaljibal kaljibalin rasiya ya ce ma za ra'a minhum me ya gani daga gare su fi kullum mustadami daga dukkanin wata gwabzawa da ya yi tare da su ya sha da daɗi ya ci nasara wasal hunainan ka tambayi mutanen hunaini da suka gwabza da sahabban manzon Allah sun sha da daɗi wasal badaran ka tambayi mutanen badaru da aka yi yakin badar da su wasal uhudan ba uhudun ba ne wasal uhudan saboda atafi ne akan eh wasal hunaina ka tambayi mutanen uhudu me za ka tambaye su fusula hatfin lahum fusula hatfin lahum nau'ukan ayyuka nau'ukan azabtarwa da suka haɗu da shi daba alfasul jam'u fasl to ka tambaye su su yi ma bayanin daki-daki nau'i kala-kala-kala na halaka na mutuwa wanda sun ka haɗu da shi su tun daga mutanen hunai mutanen uhud badar mutanen Uhud za su yi ma bayani dama alhatfu a larabci shi ne almaut mutuwa a gane ko asalin shi ba za a ce asalin alhatfu irin mutuwar da ba ta da dalili ma'ana ga mutane mutane su ba su san dalilinta ba kawai dai an lalaba an ga mutum ya mutu an gani to shi yasa laraba in mutu irin wannan mutuwa sai a ce mata bi hatfi an fi ya mutu ba a san dalili ba to su za su yi ma bayani za su yi maka bayani akan kala-kala na nau'in mutuwa da azaba da sun ka haɗu da shi sannan a da ya fi zama musiba min alwahami daga annoba bala'in da sun ka haɗu da shi sun haɗu da musibu kala-kala na annoba amma wannan musiba da sun ka haɗu da ita na yaƙi da suka yi tsakaninsu da sahabban manzon Allah to ya fi zama musiba sama ga annoba alwaham shine annoba almusdiriyil bibi su sahabbai masu dawo masu mayar da fararen takubba ne humran su koma jajaye za su fita yaƙi takubban suna farare kal amma ko da za su dawo takubban sun koma jajaye kowane takobi ya sha jinin kafin kaga alama ce ta mai ta jarunta ko? ba da bayan mawaradat ko bayan su ta kubba din mawaradat sun isa ga kullum muswaddin ga duk wani mai bakin kai minan limami daga gashin kai gashin nan mai tsawo mai zubowa har baya shi kira al-limam a larabci min al'ida daga cikin makiya shi kuma da abin da yake nufi su sahabbai cikin sifar su ba sa yaƙan wanda ya tsoho wanda adda hurhura ga kai da wannan ba jarunta ba ce a'a matasa masu baƙin gashi masu baƙin kai masu baƙin gashi har ya rubo a baya su suke yaƙa haka shi ma wannan alama ce ta ne to don ka je ka kashe tsoho mai hurhura mi kai babu jarunta ya eh walkatibina sannan sahabbai masu suka ne eh wannan istiara ce eh ga alkatibina masu rubutu to ba rubutu yake nufi ba ana masu suka kafirai ne bisumril khatti da jajayun masu bayan takubban da suke da su farare in sun je yaki takubban sai sun koma jajayu haka kuma masu suka kafirai ne bi samril khabdi da ainihin jajayun kibaudin su ko masu asalin alhabdu wata itaciya ce wadda ake amfani ja to ake amfani da ita wajen yin mashi eh ma tarakat aqlamuhum wayannan masu nasu jam'u qalam shi ma wannan istiara ce da asalin qalam abin rubutu kawa ba shi yake nufi ba sai isti'ara sai ya amfani yana nufin kibau din saboda kibiyan ta yi kama da ni da alƙalami ko to shi ne ya ce masunsu ba su bar harfa jismin wani ɓangare na jiki ba dama sun ce sun miyal harfa harfan an kira harafi harafi likaunihi mutafarrifa saboda shi koyo shi gefe yake ko yaushe gefe yake irin su hurufi jar haka irin su nawasi irin su jawazin da'ima za ka gan su gefe ko ba sa zuwa tsakiyar kanna to shi yasa aka kira su harafi to wayannan masu nasu ba su bar wani gefe na jikin kafiri ba gairan na ajimi ba ce sai sun masa alama ta suka shi yasa kake jana cewa alhuruful mu'jama harfan da adda gagga ko sama ko ƙasa irin nunun irin ta'un irin sa'un irin dodun irin ƙofin irin fa'un da makamantansu shakis silahi kuma su sahabbai masu kaifin takobi ne shine ma'anar shaki masu kaifin takobi ne lahum ga kafirai ko lahum yana iya koma ga su sahabbai da ya tabbata gare su ko kuma lahum yana da ta'alluki ne da fi'ilin da zai zo nan gaba tumayyizuhum ai tumayyi lahum lahum sima tumayyizuhum suna da wata alama wadda take rarrabe su da kafirai biyo nan nasu da kaji an faɗa to kai mai gani in ka zo za ka ga sahabbai sun bambanta da alamomi daban wanda za su ware su da kafirai kamar yadda ga misali zai baka walwardu ganye na ciyawar wardu wanda ake turaren wardu da shi ai asalinsa itaciya ce ganye ne to shi wannan ganye na ainihin wardu yamtazu yana bambanta minas salami daga farar kaya bisima saboda alama da kanshi da ita farar kaya ba ta da kanshi kuma alama shi daban shi kuma wancan wardu don shi wardu yana dan da jirgin haka ba amma saɓanin farakaya to da kasan in ka je ga aka kawo maka ga ganyen farakaya ga ganyen wardu za ka bambanta su ko ta fuskar kamshi ɗai sai ce tuhuri ilaika inda a ce akan kaddarawa ya ayyuhal muhatab da a ce kana kusa ga su sahabbai to tuhudi ilaika za su ba ka kyauta ko kuma tuhudi ilaika riyahun nasri iska na nasara tuhudi ilaika za ta ba ka kyautan na sharatahun ƙamshinsu su sahabbai da kusa hake da su duk da ana gwabza wannan sai iska ya kada ya ɗauko maka ƙamshin zuhunsu ya kawo maka to za ka ji kamar ka shaƙe turare fata hasibu har kana tsammani kulla ƙami wancan na ƙarshe za ka yi tsammanin kulla ƙami dukkanin wani jarumi daga cikin sahabbai a zahara fure ne fil akamami da yake cikin kwalfasa shi kuma wannan ishara ce akan kowanne soja daga cikin sahabbai to a shirye yake musa'idun lil an gane ba wai haka ɗaya yake ga gafale ba kafiri ya zo ɗaya ya ɗo banza a su sabai kowane lokaci a shirye suke kullum suna zaman dawo umarnin da Allah ya ba su su wa iddu lahum mastata'atun minna to kullum haka suke kullum issi idaji suke kamar yadda fure yake cikin totonsa kaga a tsare yake rana ba ta bugunsa wani abu baya taɓinsa kura ba ta bale ta zo ta cutar da shi to alkaliyu a larabci ana nufin ashuja'u jarumi sarauki ka annahum kace su sahabbai nabturuban ciyawa ce wadda ta yi tsiro saman tudu fi zuhuril khayl a lokacin da suka hau suka bayyana saman dawakai yanzu idan aka ce ga ciyawa kala biyu wannan ciyawa tana bisa tudu wannan ciyawa kuma tana rafi kaga wadda ke bisa tudu sai ta fi samun kariya sama ga wadda an rafi domin wadda a cikin rafi da zarar an samu ruwa mai yawa zai zo ya halaka ta sabanin wadda a saman tudu to haka su ba sahabbai duk dai wannan ishara ce don a nuna maka sahabbai sannan suna da takatsantsan suna da istidadi ba su da sakaci min shiddatul hazmi saboda tsananin himma da anniya la min shiddatul huzumi ba wai saboda tsananin daura damara kawai ba a bayan ma an daura damar to kuma kullun cikin hazmi suke kullun cikin tsananin kulawa sai ce tarat qulubul ida zukatan makiya sun firgita sun raurawa farakan saboda tsoro min ba'sihim saboda tsananin iya yakin sahabbai saboda tsananin yakin sahabbai to sai da zukatan kafirai suka dinga raurawa saboda tsoro ce kai anya mutanen nan muna iyawa da su wani hadi yana cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu mutumin da jama'a ce suke da irin wannan sifofi to shi ya za ka kaddara shi eh ya za ka kaddara shi sai ce to su sahabban ko kuma eh fama tufarriqu ba ka iya bambantawa bainal bahami tsakanin dabba wadda take karama kamar dan dan akuya haka karami shi yake kira albaham ko dan tunkiya wanda yake karami to ba ka iya bambancewa tsakanin karamar dabba wal buhami da kuma masu jarunta waɗanda suke da jarunta ba ka ma iya rarrabewa tsakanin su su su su kafiran ba ka gane wanda adda jarun wani ajjarumi wani abbe da jarumi sun zamo kamar abu daya da mai jarunta cikinsu su kafiran da wanda ma an rago duka sun koma abu daya saboda sun haɗu da jaruman da sun jarunta su ta fita su ya ce wa man takun nusratuhu duk wanda taimakonsa ya kasance bi rasulillahi yana yin sani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko to in talqahul usdu usdu ne bil ba asadu ba haka yake kamata saboda haka yake cancanta saboda ya ya annasa fi'ilin to bai kamata ya kawo mufradi ba bai kamata ya kawo asad ba kamata ya ce in yalkahul asadu to wannan sai larabcin ya yi amma tahowa da ta'un ya annasa fa'ilin in talkahu to kamata ya zamo in talkahul usdu shi yasa wasu nuskohin haka yake rubuce in talkahul usdu to shi wanda yake taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda zakoki suka haɗu da shi fi ajaniha a cikin sunkurmin daji na zakokin ta jimi to za ka ga sun kame kansu kaga can ma bai ce ya jimi ba sai ce ta jimi zakokin za su kame kansu ba za su taba shi ba an ce wanda ya taba faruwa ga safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana manzo Allah ya aike shi ya aike shi ya hau jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya ya fashi sunan namiji ne to da jirgin ruwan ya fashe sai ya yi addu'a sai ya haye wani katako sai katakon cikin ikon Allah ya ɗauke shi ya kai shi ganga to da zai kai shi sai ya kai shi can inda itatuwa gidajen zakoki yana tahowa sai ga zakoki sun ka taso mai sai ce musu ku sani inni rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni dan aike nike ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya aiko ni kan bukata kaza da kaza da kaza da kaza sai sun ka ja baya to shine ta jimi da sun so sun zaburo su su ya kuce shi to daga nan sai suka yi mai jagora suka nuna mai hanya dan ya haɗa musu inda zai je dan shi nan bai san inda yake ba suka dora shi ga hanya sai sun ka dawo su taba shi to wannan duka yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam walan tara ba za ka ga min waliyin wanda yake masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaira muntasir face sai ya zama wanda ake taimakawa bai taba yiwa a ce wani masoyin manzon Allah ne kuma wai ya zama ba wanda ake taimako ba a kullun cikin taimakon Allah yake bihi gare shi wala min aduwin babu wanda yake maki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ghairan munqasimi face yana abin katsa ko yaki aka hadu to duk wanda kaga an taimaka masa ya ci nasara to waliyin manzo Allah ne duk wanda kaga an kakkatsa namansa an katse wuyansa to yana daga cikin makiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine munqasimi wanda ake katsa kace masa kai ko jikinsa a halla ummatahu ba ummatuhu ba ne shi ma gyara ne saboda umma ummatahu maf'ulun bihi ne a halla ummatahu annabi ya saukar da al'ummar sa fi hirzi millatihi da ainihin tsaro na addininsa to duk wanda ya shiga wannan addini ko ba abin da zai cutar da shi kalle su kamar yadda zaki halla ya sauka fi ajami a cikin sunkurmin daji ma'al ashibali tare da 'ya'yansa na zakoki jam'u shibul a shibul shine dan zaki dan jaririn zaki shake kira shibul al ashibal kuma jam'i ne 'ya'yan zakoki to da san yadda zaki yake tattara 'ya'yansa ƙanana sai dake su yake su can cikin wani sunkurmin daji na itace inda kowa bai ganin su saboda wai dubara ce a wata dabba ta zo ta ainihin cutar da 'ya'yansa shi zaki haka yake da zaran matarsa ta haihu to wannan dan tsaro ake bashi na tashin hankali ba a bari ne inda kowa ke ganinsa to haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya saukar da al'ummarsa a cikin wani tsaro na addininsa kam da yawa jaddalat kalimatullahi kalmomin Allah jaddalat sun karin jayi min jadilin shi ma jadilin ne ba jadalin ba min jadilin bi kasri dal suka rinjayar da wani mai yawan jayayya ala wazni fa'ilin yana daga cikin sigogi guda biyar na mubalaga fa'ilin fihi a cikin wa kam zayyawa khasamal burhan dalili yan rinjayar da min khasimi wanda yake mai yawan husuma tun mutum mai yawan husuma to so tari dalili ya karya shi rinjayar da shi kai kafaka bil ilmi ko kafaka ya ishe ka mu'jizatan ya zama ma mu'jiza bil ilmi saboda tarin ilimin da ya tabbata fil ummi ga mutumin da baya rubutu baya karatu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce mutum baya rubutu baya karatu amma ya tara wannan ilimi wanda duk duniya ba mai ilimi kamar sa wannan dai bai ishe ka mu'jiza ba eh fil jahiliya kuma ilimin nan ya same shi lokacin da ake rayuwa ta jahiliya ba ma lokacin da ake rayuwa ta ilimi ba wata adibi sannan ya ishe ka tarin ladabi da manzon Allah ya tara kuma filiyotani lokacin da yake maraici ba uwa ba uba amma kuma ka jiri irin tarbiyya da ladabin da manzon Allah ya samu wanda wannan aka san ma ya ƙauni in ga mutum galibi ya zan dan iska ya zan lalatacce to babu iyaye masu kula da shi to wannan shine karshen wannan fasli sai mu bari har gobe in mun shigo sai mu shiga alfasul tasiri da yake bayani akan tawassuli da tawassuli irin nasu su sufaye wanda da gare shi kuma sai alfasulul ashir fasuli na goma wanda shi kuma ciki ya kunshi istigasa wadda su banda tawassuli kuma sukan halatta cewa ba ma annabi ba duk wani wanda ake ganin babba ne to kana iya roƙonsa ko yana raye ko bai raye ko shi ya yi maka yanayin da kake ciki wannan kuma duka ya saba ma addini domin duka waɗanda abubuwa ibada ne ibada kuma ana yin ta ne ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai yawwa sannan tawassulin nan kuma ba a samu wasu hadisai ingantattu daga manzon Allah da suka zo suka tabbatar da su ba akwai hadisin da ake ruwaitowa annabi wai ya ce idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim in za ku roƙi Allah ku roƙe shi ku ce ya ba ku kaza don darajata saboda darajata wurin Allah tana da girma wannan gaskiya ne ba ba mai inkarin haka ba wani hadisi bai tabbata ba shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi sukutum akan wannan matsala ta tawassuli mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila duka ya tattara hadisai masu bayani akan tawassuli ya yi bayani akan cewa hadisai ne raunana wannan kuma shi ne fatawar al'imamu abu hanifa kamar da ya kawo cikin littafin cewa ba za ka ce allah ba ni kaza don haƙƙin annabi ko don daraja annabi ba al'imamu abu hanifa haka yake fara fatawa hakanan shek nasiru bin albani rahimahullah shi ma ya rubuta risala ya sa mata suna da attawassulu ahkamuhu wa anwa'u akwai tawassulin da ya halatta bal ma sunna ne ya kawo su kusan kala hudu ne mai so yana ya koma wannan littafin ya gani akwai tawassulin da kuma wani bid'a ne wani bid'a sama tana kai ga shirka akwai bangaren tawassulin da shirka ne akwai tawassulin da kuma haramun ne akwai tawassulin da kuma makaruhi ne haka dai ya yi bayani sosai in kun samu wa'annan littattafan to insha Allah ta'ala mutum zai yayi makansa duk wata shubha Allah ta'ala ya taimaka in mun zo gobe za mu ƙara bayani insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته